وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من إحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah sarki ya kawo wannan rana ta Laraba sha tara ga watan Al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da a kalandar nasara kuma kamar sha bakwai ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda kuka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu a cikin littafin tufatul maudu da akamil maudu wanda ka babban malami kuma kayyim da jam'iyya Allah madaukin sarki ya mai karama ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan kuma shi ne darasin mu na tasa'in da ɗaya muna cikin babban bari na goma sha bakwai inda malam ke tattauna mana akan asuwa rukuni adama min wakati min wakati kauni nutfatan ila takrari bi jannati aw nar tun daga ko matakan da ɗan adam yake da waɗanda ya biyo da halin da yake ciki da waɗanda suka rage mai tun daga kasancewar mutum digon mani ya abin ya kasance mun ji bayanai har zuwa lokacin da mutum zai tabbata ko dai a aljanna Allah ya sa muna ciki ko kuma a wuta Allah ya sani to za mu tashi da yake cewa fa idan fasala fa idan fasala janin billahi rahman in malaki ta fa idan fasala janin idan jinjiri ya rabu da cikin mahaifa ya kama hanyar canza yanayi kenan baka sa'atan tisalihi da sababin sariri sai yaron nan a yayi kuka wannan kukan da ya sai lokacin rabuwar shi da cikin mahaifa da sababin sariri saboda wani sababi na ɗabi'a akwai ababe da suke a cikin ɗan adam na ɗabi'a ne galibin ba a zargin mutum a kai annai musa alaihi salam da ya ga sanda ta zama macijiya sai ji tsoro wannan tsoro ne irin na dabi'a ba tsoro ba ne da gwiwa shi ta kare shi ba da yi kasa sabon Allah ba to akwai wasu ababe ne na dabi'a za ka ga babban mutum yana kuka kaga dalilin da ya sani kuka na abu ne dabi'a ce ba wai da ganganye ba ya wuce haka dai shi wasu yake faɗa ma jini to lokacin da yaro ya baro cikin mahaifa ya fito duniya kawai sai ka ji a daidai lokacin yana kuka saboda wani sababi na ɗabi'a wani sababi ne wa kuma mufarakatu ilmi wa makani hiddabi kana fi kukan ya faru ne saboda sababi na ɗabi'a sababin ɗabi'ar shine rabuwar ko rabuwar yaro da ilmi inda ya saba sabo turken wawa da ake faɗi wa makani illati kana fi da kuma wurin da ya kasance a ciki yana cikin mahaifiya wasu ababe ba sanyi wanda zai takura shi ba zafi wanda zai takura shi gwagwar maya da katau katau da ruwa kan yi wata wata ba za su shafe shi ba annan mutane ko wasu ababe masu cutarwa da sauro da kuɗin cizo duk ba za su ya samu kariya daga waɗannan ababe yana cikin wata irin natsuwa wadda ta ɗara inda ya fito yanzu to da ka yanzu inda ya su bai kai inda ya baro ba kaga ga ɗabi'a a iya nuna damuwa yaro ba baki gare yake ba balanta na ji daga haihuwar tana da roƙon mutane don Allah kuma yarda ne wannan kukan shi ne zancen shi ne nunawa a aikata saboda ya rabu da wurin da ya saba wa sababin munfasirin an da kuma wani sababi wanda shi ma ya sa yaron kuka wanda shi kuma yana ware ne daga yaron munfasirin an baya tattare ne da yaron amma tasowar yaro daga mahaifa zuwa duniya wani sababi ne da muttasilin bi ko muttasilin bi yana hada da yaron sababi na biyu shine sababin munfasirin an wa huwa ta'alu shaytan fi khasirati shine zunguri da shaytan zai yi wa kugun yara kaga wannan bi yadda mutum ya kai ga sahibu yadda aka kafa wasu na'urori suna kallon yaron tun daga tasowar shi daga ciki har lokacin da ya faso ba wanda zai ga hannun shedan ko ya hango sandar shedan ko ya hango wani kayan aiki da shedan an sunguri yara wannan shi ma kabari ne mu musulmi mu ne muka yarda da haka amma wancan na biyu wancan na farkon da musulmi da ba musulmi da za su sun sallama sun yarda canjin yanayi su sun shi ya sa ya ruye ka ya ce fa idan fasala wa kan man tisaluhu madda yadahu ila bi idan yaro ya rabu da cikin mahaifa wa kan man tisaluhu kuma rabuwar shi da mahaifan ya cika ya fito duniya an yanke cibiya kila ma har akwai wanka a nan an nemo tufafi irin namu na nan an nemo bargo an nemo wuri ne da ni duk an mashi abubuwan da aka yi madda ya da huɗe da shi sai ya mika hannun shi zuwa bakin shi wanda yana nufin musu yana kiran abin da wasu cikin jiragiran suke sai kai hannun shi zuwa bakin shi wani kuma ya kai hannun shi zuwa wani bangare na jikin shi wanda bayani ya gabata haka na alamta akwai yar damuwa a tattare da shi wannan jinjiri ya ce fai za tamma da ku arba'u na yau ma idan wannan yaro ya cika kwanaki arba'in ka jaddada da ku amrun akhar ala nahwi ma kana yatajaddadu sai al'amura sai su ƙara sabuntuwa a gare shi wasu sabbin abaji wanda shi ba a saba ganin ya yi su ba kuma ba ka da wani tasiri shi a gare shi in an maji to sai su sabunci ko su karu a kan abin da ya saba da ko a kan abin da dama daga haihuwar shi da su alama ka ne ya tafiyar da lau ko ko sarrafi bisa abin da ya saba sabuntuwa a gare shi tun yana cikin mahaifa wanda za a samu kari kenan lokacin yana cikin mahaifa kaga yana jin yunwa idan ya ji yunwa jin yunwar shi ne zai fitar da kafin ka kamar yana amfani da inda ke ce makaman sensu ko wani abu ya kama da haka wannan jin yunwa shi zai fitar da na'ura ko hanya ko wurin da ake tara mata abinci jin yunwar da yake shi zai sanar da gwargwadon abin da zai kawar da yunwa kawai sai a turo mata abinci sai ya wuri kaga yana da wannan to da ya zo duniya kuma sai a fara samun waɗansu ababe yanzu kamar yadda karatun na rana ce wuce zai sha ne da iradatihi wa sha'awati amma lokacin yana ciki kuma zai ci abinci ne da tabi'ati to yanzu ga shi ya zo duniya to yi ma da shi ta idan ya kai kwana arba'in sai ya zaka ku inda arba'ina to da ganin da ya ruga da ya fara dariya ga da ban katin arba'in ba suka dariya ba ko uwa ta kalle shi ne dariya bai san ma me yake nufi ba amma daga arba'in sai ke gani ko da an haɗa ido da shi ya dariya da an ɗauke shi ya dariya da ba shi mama ya dariya za ga ya fara a sahi wa zalika awwal ma ya aqidu nafsahu to daga kwana arba'in ne yaro ke iya gane inda yake zai fara fahimtar shi waye amma duk abin da ya fahimta a wannan kwana arba'in to yana fahimtar ne ana share fahimtar sai dai wani abu ya kawo su da ka lokacin da yake shekara biyar goma ila arba'in ma na da ce ya tuno me ya faru lokacin yana arba'in ba zai iya tunowa ba shi yasa za ka yaro idan kuma yadda yake na ba shi maman ya cije ta in ta tattaɗe sai ya tsaye da shi kuma zai ci gaba da shan maman aure ka da shi ta ba ya tafi amma memory ba zai iya haddace ba har nan gaba iya ba da labari ba zai yiwu ba ya ce daga nan ne zai fara hankaltar kan shi sai za kammala bushe a rani idan yaro ya cika wata biyu ra'al manama daga nan sai ya fara mafarki dan wata biyu na mafarki saboda tana babba ko da yi gwagwar maya an gajiya an gayo to dan karamin yaro sai ya fara mafarki zai yi waya farka a sirri kawai yana farka a jiyana ko kuma kawai ka ga yana bacci kawai yana ta barbashi yana ta dariya ko ya rika harba kafa ko ya rika motsa yatsu duk wannan zai iya yiwuwa lokacin da ya kai wata biyu sun ma ينشب معه التمييز والعقد على التدريج شيئا فشيئا إلى سن التمييز دقنا في كرسل الأمر في فارع حقك عيارة في فارع فينكر الأمر يفارع جان وزنس أبوه يفارع جان وزنس الأمر والعقد حمد ليش يفارع حقك يفارع حقك yana kare girma alal kadari amma wannan kuma a hankali a hankali haka ne rika faruwa sai an fa sai a kaɗan kaɗan ya dan samu ƙarin wayewa ya dan samu ƙarin hankali ya dan samu ƙarin tantance wasu al'amura to haka dai za a yi tafiya har ya kai shekarun tamyizi za ka ga yaro irin wata uku wata hudu biyar shida bai da iya kowa ma zai dauke shi yana shan ba ma za ke zuwa a ɗauki ni kuma ya tafi amma ya kai wata bakwai idan takwas tara za ga ya fara iya in aka zo yana kuka wannan tafi ko hannu ba zai bayar ba wannan tafi ko hannu ba zai bayar ba amma uwar shi na zuwa tafi ko hannu za ga ya tafi ya tafi ko wata yayar ita ya san ta bai san sunanta ba bai san da shekara nawa ta girme shi ba kawai shi dai ya santa ne saboda yawan girmawarta da yake gani zaka shi wannan ita ce alaƙa da ita zai iya yiwuwa in ta ɗauke shi ya yi shuru ba zai kuka ba amma waɗanda da bai saba gani ba in ta ɗauke shi ya iya kuka haka da har ya shekara ɗaya har shekara ɗaya da rabi ka ga yaro kusan ya ma san mutanen gida in ka sa mai wayo wanda ko basira ce take da karfi a nan kada ne ke shekara ɗaya da rabi duk sunan mutanen gidan ma ya sani dukkaninsu da manyan da ƙananan da sauran zai faɗa da irin yare shi walai ta lahu sinnin muayyan da ya ce ila sinnin tamyiz har ya kai shekarun tamyiz nan ta shekarun tamyiz shine shekarun da zai iya tantance wani abu daga wani abu a zo misali ya ce mama ina jin yunwa lokacin ya iya magana kawai sai ta ci ko kofi da ruwa sai ta ba shi sai ba mu ba kishi na ce ina ji ba wanda ya gaje shi kamar da mai biyar bari ya gane wato yunwa yake ji ba kishi yake ji ba ko kuma zai ce mama akuya na maki bannanci akuya ko kare ce a'a akuya ya kai shi kamar da na kuma lalmin gita idan yaro ya iya gane ko ya iya bambanta jaki da saniya ya kai shekarun ta ne to a irin wannan shekarun na tabiyi akwai hukunce hukunce tsewa da ake fitarwa da yawan gaske in saurayi ya je gun budurwa to irin wannan yaran da suka kai shekarun tamyizi su ne ya halarta tsirakiya in kuma a ɗakin mama ake yi to su ake bar su a ɗakin ko kyam ne a ba su ta kyam sun samu dai illa ma duk tare da ka'ima suna nan sannan irin wa'in yaran ne za su iya raka uwa wani wuri saboda yana dawowa rikoda canji kuma sabuwa gaba tara yana dawowa in kuna ɗasa zai karanta maka a tashi gidan su malam ma ne gowar tambaya da shi ba kuma duk wacce ta ce ba za ta iya rike shi ba ta sai ne biskit ta sai ne minti ta sai ne waye duk ya ci bulus ni na wuta ya faɗa in kika bai faɗa masa ba kwa shiri ne sosai ko yana jin tsoronka in yana jin tsoronka kuma ita ce mafaka ba zai kware mata baya ba tunda ita ce mafakar amma dai kuna kasa duk zai tona maka to sannan a wannan shekaru na za ku mulki yaro da yin sallah cewa na je kai sallah to annabi ya samu shekaru guda bakwai amma idan yaro ya shiga shekarun tamiyi tun kafin bakwai a fara umartar shi da sallah umarni na mustahabi in ya kai bakwai umarni na tilas daga nan a ci gaba da har ya kai goma daga nan sai a fara duka ya ce wa laisa lahu sinnun mu'ayyan wannan shekarun tamyizin bai da wasu ƙayyadaddun shekaru saboda kowane mutum akwai irin bai wanda Allah ya mai yanzu akwai abin da ɗan shekara hudu zai riƙe ɗan shekara goma ya kasa riƙewa shi wancan zakirar shi ko memory ko kwakwalwar shi ba ta da ƙarfi bai da ƙarfin riƙe al'amura lokacin mu wani dan shekara bakwai zai iya rike abin da dan shekara goma sha biyar ba zai iya rikewa ba to da aka bai da wasu shekaru ƙayyadattu da za a ce to in mutum ya kai shekara kaza zai iya gane kare daga akuya zai iya gane jaki daga saniya zai iya gane manyan yanyen shi daga kananan yayi zai iya gane ɗan gida da mutanen waje zai iya gane abinci zai iya gane abin sha zai iya gane kayan maza zai iya gane kayan mata in aka inge ke ɗauko wasu ababe zai iya zuwa ya ɗauko sai ka ɗauko mana littafi a nan kawai littafi aka ce zai ɗauko kaga idan littafi so da kwadon a shana akwai matsala me wannan da sauran shi da kwadon kuma wanda ya basu kai shekarun tamizi ba za su iya yi za ka dai sun fara da rike wasu abubuwa ne galiban yara na rike faranti cokali kofi ina na rarraba ka ce je ka ɗauko kofi zai wuya ya kuskure ya zo maka da kwanan a rana dan ya san lamun Allah da hakan da ya rabi a wurin kan za ka yi amma dai ya ɗauko maka katon kofi kuma wanda ya fi karfi amma dai duk da haka ya ci eh nan gaba kaɗan zai fara tantance naki da kuma na seniyoyi amma shi da yanzu bai san naki ba to wannan tamyizin bai da shekaru bal minan nasi mai yumayyizu da ya kamata daga cikin mutane akwai wanda zai iya kai shekarun tamyizi cikin shekaru biyar cikin shekara kada zai kai shekara biyar kusan duk wasu ababe da ke rayuwa a gefen shi zai gane kuma zai rike mai ya faru kuma zai iya mai da mai ya faru ka gana karɓar shaidar yara amma da sharuɗa guda biyu ya zama da basu wace ba kuma ya zama da wani bakwai shiga tsakaninsu ba in ka hango yara ana ana can sai ga lokacin ba wani bakin shi na jini kar ka wani ba da lokaci kar ka yi kowa ya shiga gida ka ce me ya faru duk abin da suka faɗa maka gaskiya yara ba ka ƙarya wannan ciwaciwar ba ta kai wajen su ko ba su kai wajen ta ba amma kaga in manya ne duk abin da suka faɗa maka kar ka yarda kar ka yi saurin hukunci dan ka ne zaƙin baki shine azzalimin kuma shine mazlumi sai juya abin sai zama kamar shi ne aka zalunta to wasu malamai suna da shekaru biyar su ne shekarun da za su iya isa na sami alkafi iya shi ma haka ya faɗa yake mu a wajen mu muna da fahimtar cewa idan yaro ya kai shekara biyar zai iya ɗaukar ilimi kuma nan gaba ya karantar da ilimin kuma aikata da isnadin shi a babi na hadisi ibn sala a cikin mukaddimar shi ma yake cewa wannan magana ita ce mafi tabbatuwar magana kuma mafi yawan malaman hadisi suke a kanta shekaru biyar akwai malaman da suka kawai da abin abin da ya ba su mamaki wani ma yake cewa wani mutum ba zai kai shekaru ta biyu biyu ta kai shekara goma wani ya ce sha biyar akwai wanda ya ce ma talatin to wannan yana ga wani doro ne abu ko su yi hukunci sai ya hukunta duniya da haka amma ba haka ba dai a kai talatin wai sannan ne za ki gane jaki daga saniya amma ba raina ashirin da tara bai san akuya ba bai san kare ba kaga wannan yan kama aka ci wannan sai magunguna kawai kama dai shekaru biyar za a iya yace kama kala mahmud ibn rabi kamar yadda mahmud ibn rabi yake cewa akaltu min annabi sallallahu alaihi wa sallama majjatan majjaha fi wajhihi na tuna wani feshi da annabi ya fesa man a fuska min dalmin fi bihiri daga wani ruwa da aka ciro a rijiyarsu ina abin da aka yi haka kaɗan dukkan ruwa sai ka fesa wa mutum yana da shekara biyar annabi ya gursu ruwa daga wata guga da aka jawo sai fesa mashi a fuska har ya girma ya kai arba'in ya ce yana tuna wannan abin da aka yi sai shekara gida kama ne yana da alaƙa da mutum ne sun gina yanzu ana ma ba gina wani zai iya hararo abin da ya faru shi na shekara gida ina wani zai iya hararowa eh da sai gina ɗan shekara biyar babban yayan mu ya aure na tuna da za a je ta mura aura wani ya goya na a farar rani lokacin an ban wani dan ɗinki har ma muka fita wuri kaza duk zai iya yiwuwa daga shekara biyar za iya rike wannan abu kamar ba kowa ba kuma wani yanzu ka ce da Allah rashin aka kai ka primary wani headmaster ya karbe ka ai sai dai a duba da tsaro ka ce lalla na yi tun kaza wa ya headmaster ana to ai zai iya yiwuwa ranar kuma ba nan ya je ofis ya bar wa asista tuma ya karfe ka kama dai ayyane kila mutum ba zai iya ayyana ba kama mahmud ibn rafi ke ta na hankalci na yi wayo lokacin da nabi ya fesa mana ruwa a fuska wa annabnu khamsi sene ina da shekaru biyar ina da shekara biyar wannan hadisi ne da Imam Bukhari ya fitar da cikin kitabul ilmi babin da ya kulla yake cewa mata yasiku sama'u sajir wai yaushe ne ya kamata a ɗauki yaro ya fara sauraron ilimi tun daga shekara biyar ba shi nan sauraron ilimi na na kimtsa shi ya zama malami a gaba tun shekara biyar za iya farawa ya ce wani zalika da an tulakan sassani na haddar da su hadu samanin sani shi mahmudu gudun rafi yake cewa saboda haka ne na sanya shekara biyar a matsayin su ne gwargwadon shekarun da za a amince da riwayar mai riwaya. Zai ce wannan hadisa ku sai ke ina da shekara biyar na saurare da a wajen wani ya ce an karba. Wannan kuma bai ce wannan kuma ina da shekara hudu na karbe shi a wajen wani ta ce wannan ba mu karba ba. Ba ka kai shekarun tamizi ba. Akwai yiwuwar kai wahani amma da gafiyar mun amince ba za ka iya wahani ba. shi a wajen shi haka yasa kuma ne yake matsayin malamai da dama ko da al-Imam nawawi shi ma yana da wannan fahimta kamar yadda muka faɗa kuma ga al-Qamariya ga babban malami na hadisi Ibn Salah wa ba'dhum yumayyizu li aqalla minha wasu yaran kuma za su iya kaiwa shekarun tabiisi ma kasa da shekara biyar me zai faru wa yadkuru umuran zaka ji yaro na ambatar al'amuran da suka faru da shi wanda jarar illau da suka faru da shi wa huwa duna al-khamsi sini mutum na kasa da ɗan shekara biyar yace ya tuna yana da shekara hudu mai martaba sarkin zazzau ya zo makarantar su maman shi ta rike mata hannun su kare kuma ya faɗa irin kayan ida da mai martaba ya sa da kuma a samu manya ce abin da ya faru kenan wannan gwargwadon ƙarfin zakirar mutum kwakwalwa ko zuciyar mutum wajen rike ilimi wanda kuma baiwa ce kowa da yadda ake mishi wani kanan wajen za a ba shi ƙarfin zakira wanda aka samu ire-iren ƙasashen da suka ci gaba na ƙasashen turawa da ƙasashen larabawa har ma da wasu ƙasashen da ba su wanda suna da wayewa da ci gaba na ilimi ko kuma ka ce adalci ya cika zukatan shugabannin ko da ba musulunci suke tabbatawa ba za ka ga an ware madarisul mutafawwiqina irin makarantun ƴaƴan baiwa masu kaifin kwakwalwa to da shine kaifin kwakwalwa ba ci ba ce a makaranta in makarantar ka hazikai suka yi yawa ka shiga wani baina baina ne su ne mutane saboda shi akwai wanda za ga bai fa muraja'a da akwai wanda in ka kuskura ka baki irin karatun mutum zuwa zuwa na handa awu ka baki handa awu sun kwastin ka shafi gari biyu wallahi zai tafi yanki kallon kwallo kai dai ka faɗar da za a yi ka faɗar da kawai za a yi jarabawa kuma za ka sha mamaki in ka ga ya faɗi sai dai in ka riga ka san sikirin da ka riga ka kudar da sai ya faɗi amma in dai ba suna aka ce ka yi shi kawai a makance in ba ta ba iya zai samu za ka rasa ya zai ya aka yi aka kawai Allah ke ko kasashen da suka ci gaba da an gano yaro a firamare arziki ne na fitar hankali ya ɗauke shi in ka bacci da sauran lalata su zai saboda wani zai ga kawai an fito break an bada asamin yaƙi ya je kwallo shi ma wannan matsakaicin ko wannan dole sai bi shi a ƙarshe shi wannan ta kwale mashi to sai a ɗauke shi a tsakanin sai a kai shi makarantar firamare ta hazikai to daga na abu dosa ba ta karatu karatun firamare da shekara shida a gama masu shi a shekara biyu ko uku daga nan tura su kan gidan ɗalibai nan da nan su je su yi digiri ko masters ko waye ko a tura su wajen wata harka ta kwarewa kafin ga ankara an shagalitar da su an yi amfani da alaƙa kagun mu a nan kasar ba ba a cika yi ba ba a cika yi ba ba isa ma za ga mutum da plastic amma kana kallo ma'aikata za ta ɗauki mai tattalin ko fa saboda shi wannan wai bai san kowa ba Allah kawai wai ya san shi shi wannan tafridin shi Allah ne kawai ba kowa ba shi a sanarci ba shi a waye din gwajin ne kawai yake ba za a ɗauke don ba isa ban iya dawo ya fara kunci ko tsiya to za a sha mamaki ita gwamnatin ba ba ministry of finance suke takama da shi ba sakari a wajen commission sai ki ga sabar su daga waya wallahi daga waya ya ɗibo albashin sojoji gaba ɗaya kai majalisa a rasa yadda ake a kwantar da karan ce da a ya haka ya ba ba haka ba ba dai kun yi lokaci ba aiki ya ma yau ya fara sai rasa ba ko gaba kudin wallahi sai da ko gaba kudin ko ya tattara kudin ku kaf ya zuba ka a wani abu kan za su zo wani asusun kwali ba a kan me shi ba ma ya shiga wani kamfani ya rikita masa harka to mu'azin kenan to kowa da yadda ake mashi irin baiwar shi kuma a hikima ta Allah bai mutane da yawa a haka ba dan kowa ya zama haka za a samu matsala ya sa malamai da tafsiri suke cewa ka duba wasu sunayen Allah guda biyu al-aziz al-hakim Allah kadai yake iya hada su in dan adam ya hada su an bari a ce mutum ya zama mai dankarin hikima sannan ga karfin fada a ji to an bari dan kowa rena mashi ne kuma duk ko duk ma'aikatan da ka sani gari duk ya kore yana da karfi yana da hikima sai ce dana in na kore ni kare zan yi sai ce kowa ya je sai data mu haɗa a su kawai shi kenan sai ya taɓa ga ba gajiya ne ba ba ma da shi al'aziz al'aki ko mutane in ka ga mutum da hikima galiba za ka ga galiban talauci ya sa yake wannan hikima galiban ba wadata ba ke talauci za ka wani ɗinki takalmi shi ko kamfanin ka garbi sha italiya haka za in ka bincika sai ka ji takalmin ne ya tsinki kuma akwai babban harka da za a ko ba kuɗin gyara shi ne suke ta alhajatu ummul istira'at talauci shi ke sa kirkira wasu abubuwa waya aka yi aka gano ana cin kallo kai kana ga dan Allah ne lalura ce ya aka yi aka iya faci ne wai duk talauci ne sa aka iya faci gashi kuma da kan gashi har wani sun samu sana'a to shi kuma galiban za ka ga masu karfin mulki galiban su su dolaye galiban galiban za ka iya samun babban mai mulki ba zai iya tek ba tek a waya shi ya zo ka kira man wani ya daddan gwada ma ya kira ya sani ba wannan lambar ta gane ni ta cika wuri shi ya tare ta share lamba ba zai iya ba da Allah ya cima mai girma ya rage basira dan a zauna lafiya wannan kuma da aka kwace girma da aka dan al'ala mai basira sai kowa na rayuwa don lafiya lafiya to kowa da yadda Allah ke bari ma da yake cewa wa ba'duhu wani sashi na yara na mutane kuma ya tamayyazu da akan da minha zai iya gane al'amura kasa da haka wa yadkhulu umuran jarat lahu wa huwa dun al-khamsi sinin وقد ذكرنا عن إياس بن معاوية من أنبتا دقى القاضي إياس بن معاوية معاوية ابن قرة وانا معاوية ابن قرة شيني بحيي معاوية ابن قرة كما ايني دقى سكم من يمن ينتاجاي وصعب نعم تاجاي ابن الإمام الزهدي يا قوي أسكم طبقة أوك من التابعين الطبقة الثالثة من التابعين شيني بحيي إياس wannan iya kun sha shara da wasu ababe nan shi wani alƙali ne bai basira in ya zo yanke hukunci galiban da da ba da bauru da hikima yake iya gane ne dai wani ya kawo ƙara ranka ya ne wane ne ya ci bashi na ya ce ba zai biya ba shi kenan ya ce a biya kira shi aka kira shi ya ce wane na ƙararka ya ba ka bashi ka ce ba bai ma ba ka ba kai da ka bashi bashin aina aina ka bashi yace eh na bashi lokacin da bazara ana shuka ga gonar shi ga gona ta a karkashin wata bishiya shi a nan ka bashi to ka ji ya ce ga inda yake ya ranka ya dade ƙarya bai man dan so mun hada iyaka ni ban bai shuka da wuri ba shi wannan ya sai dabara sai dawo kan bai bashi ce kai da ka baki bakin na fi tunanin laifin ka ne wancan mutum ya gina ya ce yanzu haka rudu ne irin naka tunda ka ci a ƙarƙashin bishiya ne mai yiwuwa kuɗin suna nan sun fada a tushen bishiyar sun bazara ka zo kuma ka kawai ka makana wa mutum ka ce wani yanzu bakin da tunda baka da shaida yanzu abin da za a yi ka koma gonar duk gefe gefen ka tattona ƙasa yanzu haka za ka daga kuɗin ka yace in to yalla ya ce ka ko ya ci gaba da shari'a can ya waigo ya ce hala kaga mutumin da ya kawo kuɗa har yanzu bai dawo ba ce eh ai gonar da nan nisa ya ce mu godiya ce da wallahi sai ka biya ki ko da aka tona lai a ne da gaske wato har ka san inda aka sanin inda aka ci nuna kaci wato da yadda ya gonar da nan nisa da kyau sai ka biya shi to haka yake cikin hikima ba ma wannan kiskar da ya bayar gaskiya ba da yin ce ba za ta yi ba bari ka ji wai ce azku yawma wala datni ummi wai na iya tuna radda mahaifiyata ta haife ni kai wai yace fa inni karattu min gulbatin ila zawi na tuna sadda na fito daga duhu kawai na ganna haske daga bau kawai a kawo ta ne kari duniya bayan haka sun masirtu ila zulmatin kuma ban daɗe ba sai na ga an maida ni cikin wani duhun yadda ka san na koma ciki ya ce fa so ilat ummuhu an zali da ya bada wannan labari sai yan jin kwakwari yan jarida ya ka ja ka samu haidiye shi fa kalat sadaka ita ce gaskiya yaron nan ya faɗa lamman fasala minni lam yakun indi ma adukkuhu bihi lokacin da na haife shi lokacin da ya faɗo kenan kaga yadda yaro ya faɗo za a yi maza maza a samu inda za a lullube shi ta ce ban da wani abin da a duk fuhulihi da zan naɗa yara saboda ya ɗan samu tibitiri ta ce fa wa za tu alaihi kas'atan sai ne maza ɗauko a kushi sai da kife shi ne wai ya tuna wannan ranar to kaga yanzu wannan ya faɗa abin da aka yi ranar suna ai ka gudun sai ka gaskata yi to amma dai ibnu asakir ya ambaci wannan kisar a cikin tarihi ko dimash a mujalladin shi na goma shafi na goma sha hudu haka al-imam al-asfahani a cikin tabaqatul muhaddithin bi asfahan a mujalladin shi na biyu shafi na 88 haka a cikin at-tarikh ibnu hajar a cikin lisan al-mizan yake cewa hadihi hikayatun munkara wa mukhalifa lil aqd wal waqi'i wannan kissar ba ta tabbata ba ta ƙarya ce kuma wannan abin ya saba wa hankali kuma ya saba ma waƙi kuma yanzu a Najeriya ne kace ka tuna kana fasowa aka kawo ta kai akwai akwai sai a ce a shekarar ka nawa sai ka ce shekarar ka arba'in to amma lokacin ku ba cika ɗauke ta sai sati biyu a ɗauke ba wani da shi zai yi wuki da kai ya faɗo ka san ɗaukewar da ka wannan abin da ya faɗa gaskiya ba zai yi ba ba zai yi ba amma dai irin su iya masu hikima da waye ila dai ya hankalta wasu abubuwa tun shekara wasu in ya faɗa irin wannan ba za a ji amincewa ba ma da ke wahala min ajabil ashiyaki wannan suna daga cikin mafi ban mamakin al'amura da suka faru a ce mutum ya iya tuna abin da ya faru da aka yi wa an dari'a kuma ababen da suke ‘yan kaɗan masu auruwa na da irin haka ya faru malake fai za ka da lalusar kusuri idan yaro ya kai shekaru guda bakwai yaro ya cika shekara bakwai da kada fi sun nisani kai tsaye ya shiga cikin shekarun bambam da hannun daman shi da na hagu ya san kalmomin gaisuwa ya san kalmomin zaki ya san kalmomin isar da sako ya san kaza ya san kaza ya san kaza in ana surutu ya sani in ana karatu ya sani ko bai iya karatu ba to a wannan lokacin ne wa umira da salati sai a umarce shi da yin sallah idan yaro ya kai bakwai a umarce shi da yin sallah wajibi ba wani gano sai ce wai sunna ne to kuma ita sunnar mu mun dauke ta da da rauni ai dole in kana da ɗaya kai shekaru bakwai ko mace shi da sana amma da kuma ya kai shekara bakwai so biyu ma bai sana wajibi ne uba ya ce ka ci kai sallah a lokacin alimamu sauri ne da karka duke shi karka duke shi to da in kai duka na da shi a yi duka bai yanzu kuma sai a bakka da dabarar ka kuma dama dabarar ka ba za ta iya shirya da yaran ba a wani lokacin sallah a lokacin ka iya shirya da yadda barbaru ka siyo mashi da duma ka siyo mashi hula ka siyo mashi jallajiya ka siyo mashi buta a daga ɗan da ma mashi ruwa in za ku tafi masallacin a je tare lokaci ba lokaci a biya shago a yi shotan duk da wannan wasu abu ne na sahabararwa za a ƙarfafa mashi gwiwa da kai shi kai na cewa ba ni kira sallah dan ya san nan yi sallar kuma za a sake wata sallah to kaga ji alhamdulillah yace kama fil musnad kamar yadda zuwa cikin al musnad wa sunan min hadith amr ibn shu'aib an abihi annati qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man zanna Allah zala min sun Allah tabbata a gare shi ya ce muru abna abna akum bis sala muru abna akum bis sala ko umurci ƴaƴanku da yin sallah da sab'in dini in sun kai shekaru bakwai wadribuhum alaiha li asr sini ku duke su in ba su yi ta ba in sun kai shekaru goma wa farriqu bainahum fil mazaji in sun kai shekaru goma ku raba musu wurin kwanciya daki daya da sun kai shekaru goma haramun ne a fasta akan katifa daya idan ita katifar ita kenan a sai da ita a siyo karauni na tabbatar tsohuwar katifar da suke kwana haka sun za ta kai karauni biyu ko uku gwargwadon yawan kowa a ce ko kai ga shimfidar ka kai ga shimfidar ka kai ga shimfidar ka kaga zai ce kowa a ce mashi filan shi kowa a ce mashi mayafi shi amma kan a yadda su suka kwana a shimfida guda ɗaya duk yadda al'amuran suka kai wannan hadisi ne da yake ingantacce وقد خبر وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم ابنة فطيمة بين أبويها kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da fata gare shi ya ba da zabi ga wata yayayyar yarinya tsakanin ma'aikanta mana ce Fatima yar matashiya wanda take shekarun ta biyu ila ba ta kai bakwai ba ba kama wa kama rawa Abu Dawud fi sunani kamar da Imam Abu Dawud ya fitar a cikin musnad a cikin sunan shi من حديث عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع وابن رافع ابن سنان الانصاري قال اخبرني ابي عن جدي mahaifina ya bani labari shi kuma ya samu daga mahaifin shi wato kakana kenan shine Rafi' ibn Sinan annahu aslama shi Rafi' dan Sinan ya musulunta wa abat imra'atuhu an tuslima sai matar shi ta ce ba za ta musulunta ba kaga akwai irin wannan matsalar da ake samu yanzu kaga shi anan ba bai da wani abu na tuhuma da za ka yi saboda shi da ita sun yi aure ne su suna kafirai su suna kafirai amma kai yanzu idan ka yar da wayanka duk ga ƴaƴan nan na musulmi duk ka tsallake sai ka je ka auro wata ka san wani yanzu sai ka maka tawili wai so yake ya musulunta da ita to in ba ta musulunta ba ka dafan asara ta kai an yi iya abin da za a yi ba ta su dole ta ce sai ka aure ta samu wannan sharadin ta a wannan sharadin ya so ya tsauri ba to daga baya aka zo aka dan zauna shekara ɗaya shekara biyu kuma aka gaji da juna in ba ta ba ta yi kuma sai duka dawo ka cimma ta kwashi ayan ka kai ikkilisiya ka yi magana kuma ta ce ina sai ga mutum ya shiga matsala ai ta fama ya zaɓi to sun yi aure da sunan sun a kafirci sai shi ya zai musulunta ya zai yin su ne da wanda ke zai musulunta babu abin da ya fi musuluncin nan shi ke nan ba a tafi nabi ya sallallahu alaihi wa sallama ba kala sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bata gare shi sai ta ce ibnati wa hiya fatimun aw shiru ya ta yar yayayya ko wanda ba a daɗe da yayewa ba ga can babanta ya kwace ya ce ba za ta zauna a wurina ba kaga ita kafira in ta tafi da yan nan abin da ake tsammani yaro ya maka sun kila ne a rajul ala dina khalili ko in kuma ta biyo baba ba ka da raba ɗaya biyu musulunci da ne aikin musulunta da uwar ma ya sa ya rabu da ita yanzu shi ba zai iya zama da ita ba shi ne yake wa kada rafi'u ibnati rafi'u ya ce ya rasulullah ya tashi ni nike da hakki da ita wa kada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko ko udina iyata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gare shi sai kai rafi zauna ta can wa kada laha uqudi na iyata ke kuma koma can ki zauna rafi kai zauna da gana ke ce ki cikin kofar can ta yamma ki zauna fa aka ada sabiyyata bainakuma sai ya aje yarinyar a tsakanin suna tare da yarinyar ga uwa daga can kila kamar mita biyar goma ga uwa daga nan mita biyar goma tsakanin sun maka da sannan ya ce ma uwa da uba rafi da ita waccan uwa ulkuwa a kowa ya kira ta ita uwar ta ce wance zo shi kuma ya ce wance zo ud'uwaha ku duka kowa ya kira ta fa malat ila ummiha ta san ya da ta da uwa sai ya rike ta karkata ta fara tafiya wajen uwa فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هدها sai annabi sallallahu alaihi wasallam ka fita karshe ce ya Allah ka shiryar da ita dare nan ta ta gangara kwanar halaka to annabi nan take yace Allah ka shiryar da ita fa ma da ila abiha sai ta yi wa ko ta gariya ta bi da hawan mai tafi ta gane eh wan mai tafi ta ce wajen wata ko da ya ta amkara eh wan mai da akwai kasiliya ba sai ta juyo sai ta bin ubanta shi kenan fa ma da ila abiha to sai ta karkata ta wajen uban fa akadaha sai ya karbe ta sannan ya zo kin gan biyar ya kada da babansa sai akwai iko in ma ba akwai ba za a yi shi ne shi ne da shari'a dole haka ta tashi ba ta da tsuntsu ba ta da karko ba ya ba miji ba musulunci wannan bai dace a karfiyar karni ya ce wala ahsana min hadal hukumi kai kai mamakin kyan wannan hukuncin ina ma alƙalan ba za su samu basira irin wannan ka samu basira wala a karaba ila alfitrai kai mamakin kusancin wannan aikin zuwa ga ɗabi'a ko ko ɗabi'a ka kalla ko mutum bai san gwamnatin tsarin tsarin ya burge ka duba yadda ya fita wani adal da kuma san karan adalci kaga da wani ba da hana bai wa annabi da fa'i yanzu ce ai ka gani ko kawai tsara waye dan ya rage a'a addu'a bayan ya ce Allah ka shiryar da ita abin da yake nufi in aka shiryar da ita ba za ta fi gidan kafirci ba kai da kake goyon bayan ta in kana wurin kai kuma kai ma ba sai kai addu'a ba kace Allah ka sa ta je gun mamanta sai ku gani wanda za ka karba to addu'a yayi ba fadin lamba ka ga wani zai ce maka yanci yanci demokarasi sai kace nan ne ainihin demokarasiya tsantsar adalci wanda a yanzu a kotunan ana haka ne ba a haka kana kallo za a yi ta wasu abubuwa a ƙarshe a ce baka ci ba wa inda nasa'i ke riwaya a wata da mamman nasa'i a wata riwaya an abdul hamid bin ja'far bin ansari an abihi an najaddu aslam daga baban shi lalle kakan shi ya musulunta wa abati mar'atuhu an tuslima mahaifiyar shi ko matar mahaifin take musulunta matar kakan take musulunta fa ja'a bil lahu sayyid sai ya zo da wani dan shi karami walam yablu yaron bai balaga ba karamin yaro ba da kan nabi sallallahu alaihi wa sallam al aba hauna wal umma hauna thumma khayyara sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka dare shi ya aje uban ta can ya aje uwar ta nan sannan sai ya bai wa yaron zabi ya ce to kai ga shi nan kaza ba wa kana na kuma hadi ba za a bai la hadi nabi ya Allah shiryar da yaron nan cikin sai yaro sai karkata sai ya tafi wajen mahaifi wannan ne mamman da sai ka tafi a cikin kitabun salafi babu islamin ahadin saudaini wa taqyirul walad babin da yake magana kan yadda ake zartar da hukunci in ɗayan iyaye ya musulunta da yadda ake baiwa yaro tsari kaga kari wajen hazana da muka sani amma ba ta iya wannan babin a ta kawai uwa ita za ta kwashe a ana maganar uwa ita za ta kwashe su duka musulmi a lokacin sai a ce uwa ta kwashi in ba ta yi aure ba in ba ta da wani abu da ake zargi na bata tarbiyyar yara yake wa tulmus na bin hadisa ibn huraira ya zo a cikin al-musnad na imam ahmad ibn hanbal kenan daga hadisin ibn huraira na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khayyara gulaman bayna abihi wa ummi lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar da zabi ga wani yaro tsakanin ko dai ma'aikin shi ko ma'aikin shi shi ma irin wancan matsala ta cewa ɗaya mutum da ya kare uwa ka kira ma ya uban wa amma ta kayi lokacin ta kayi da saba'i amma kayyade lokacin baiwa yaro sa'in ya zaɓa wanda zai zauna da shi wajen iyaye wai da sai ya kai shekara biyar fa laysa fil ahadith al marfu'a kibaru bai da wani matsayi wannan magana ba ta da wata hujja ko madogara cikin hadisai marfu'ai wa inna ma zukira fihi asarun an ali wa abu hurairah an dai ambato su asar ne daga aliyu dan abi talib da kuma sayyidina abi hurairah radiyallahu anhuma kawai shi ya faru amma kuma ba sai ba na san da cewa dole dole sai wani ba sai iya yiwuwa yanzu misali sai a ce ga wani yawo dan shekara goma sha ɗaya ne amma ya je tasha ya hau mota ya tafi kano ya wuce ya yaya dawo lafiya shi ke sai wani zai ce duk yaron da bai kai shekara sha ɗaya ba kar ya je kano ya ce ba karon sha ɗaya ba ɗazu labari aka ba mu cewa ɗan shekara sha ɗaya ya je kano amma ba a ce ɗan goma ba zai iya ba ba a ce ɗan tara ba zai iya ba sai da shi dai ba nan annabi ya ba da zaki ga yaro dan shekara bakwai shi ke da sauran zai ce to duk wanda bai kai bakwai ba kada a ba shi zaɓi daga hadisin bai mana haka ba kawai ya ba mu labarin an ba da zaɓi sai ba mu labarin shekarun yaron da aka ba da zaɓi kuma an bai ce to daga yau sai wanda ya kai shekarun yaron nan ba inda aka samu ya mana haka da aka ba madogara ke cikin wannan fahimta ko wannan ra'ayi ya ce kala imara an jarmi kayyara ni aliyun bai na ummi wa anni Ali wani shi ne asalin Aliyu. Aliyu na Abi Talib ya ba ni zaɓi tsakanin ko dai in zaɓi mahaifiyata ko kuma in zaɓi babbana ta uwan mahaifina. Wa kun tukna tafi asiri na au samanin sini lokacin ina ɗan shekaru bakwai ko ina ɗan shekaru takwas. Wannan asalin wannan ya fi tafi shi a cikin alimawul bai haƙi sannan mara albani ya fitar da shi a cikin irwaɗu da kali fi takari da ahadisi manarin sani a mujallabi shi na bakwai shafi na dari biyu da hamsin da ɗaya zuwa dari biyu da hamsin da biyu daga ya tabbata to amma babu yadda aka kai da shekara bakwai labari aka bamu na cewa abin da ya faru da shi wancan yana da shekara bakwai yace wa hada la yadullu ala anna man duna zalika la yukhayyar wannan ba yana nuni akan cewa duk wanda ke kasa da waɗannan shekarun ba a bashi zaki bane bal ittafaqa a a an sami dace ne an da zalika la gulama al mukhayyar shi yaron da aka bashi zaki kana tinnu zalika waɗannan shekarun su ne shekarun shi kawai dace aka samu amma ba ka'ida ba ce yace wa fi sunani min hadith abi hurairah sai kuma asarin abu hurairah da zai kawo yanzu ja'at imra'atun lil nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta fata gari sai ta ce ya manzon Allah inna zawji yuridu an yadhhaba ibni mijina yana so ya tafi da dana wa qad sakani min bikri abi inaba kuma ya shayar da ni daga rijiyar abu inaba wannan maganar da ce ta ne in ka fassara a haka sakon ba zai yi ba shi ne masu sharhi suka ce abin da take nufi azharat hajata ha ila alwaladi ma abuhu da hajata al-ummi ila alwalad kawai dai yanzu ta zo tana baiwa annabi labari cewa mijinta na so ya tafi da ɗan da suka haifa bayan sun rabu kenan kuma wa kad sakani min bikri adi'ina ba alhali ni na nuna mashi ina kanka ya kuma ce ka sai ban ba to ban da zaɓi sai in kawo kana wajen ka shine ma'anar وقد استفاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني كما بس يا أنفاني kaga amana kenan ya ya amfanar da ni mutumin kirki ne mun yi zaman lafiya kare zama ne ya gani fakar da bi sallallahu alaihi wasallam hada abduka wa hadi yusufuka fa kun biyadi ayyi ma yida sai aka zo da kuwa aka zo da uba aka zo da yara nabi ce hada abuka kaga da wannan baban ka ne ya kai yaro wa hadi ummuka wannan kuma da kake gani mahaifiyar ka ce ka ganta nan fa kun bi yadi ayyihi ma shirika ka kama hannun duk wanda kake so ka zauna da shi in zaki na hannunka fa aka da bi yadi ummihi fa sadaka sai kama hannun mahaifiyar shi sai ta tafi da shi walam yas'al an sunnihi annabi bai tambaye su shekarar yaron nawa ba da wancan shekara bakwai da suke da'awar ita ce ka'ida to da yaron da aka wata miliyan da ya shekara shi na to ya madar suka ce yadda kisar ta faru shi kamar kamar yana da wasu ƴaƴa ko wannan yaron bai zauna a wajen shi ba shi bai da damuwa amma ba zai iya ba kuma kai tsaye ba kar ka je ta rika wa yaron gori ko dangin da cewa nan dangin uban kamar suka nuna ba su damu da kai ba shi ya sa ya danka amma shi wannan abin da ake dama shi ne burin shi yaro ya ruwa shi amma dai ya samu biyan bukatar shi rashin bukatar ɗan da ke zuciyar shi Allah ya taimaka ba da fito ba ita yake so ya koye ya koye amma bai so ya riƙe ɗan ko bai riƙe ɗan ba shi kenan su da ka a zahiri yana so ya zauna da ɗan amma a batini rabin sallin sallin sallin yake da ma yaron nan Allah ya sa ya rike hannun goshi kuma kai sa'a ya rike suka tafi wannan duka musulmi ne ba ka da wani abu na damuwa wanda ce wa zahiru amrihi anna la yatama wa sala ilayhi annahu safaha min al-hijr zahirin al'amarin shine anna la yatama wa sala ilayhi ko doluwar abin da ya kai gare shi annahu safaha min al-hijr kenan kamar waccan maganar ka dauke ta a zahiri tana kawo karar mijin ruwa kawai yake kawo fi wata kawai yake ciyowa inda sai taliya ta kare sai ce bare ta fita sallah za a zo sai ya adale da su wata to gari amma kuma ka duba ta ce gaskiya kuma ya kyautata dan ruwa abun shi rayuwa ne eh ba taliya amma akwai ruwa kama ce ga taliya kuma ba ruwa shi ma dai da matsala kaga akalla ya rage wata matsala to ce zakin abu abin da yake nan falai tabi a hadisi ta'yir marfu'iha wa mawqufiha ta'yir bisari duk wasu hadisi da aka mai to marfu'ai da mawqufai babu wani hadisi da aka kai da cewa sai yaro ya kai shekara bakwai za a iya ba shi zai wallabi dallat alaihi abinda hadisan suke nunawa annahu mata bayyana baina abihi wa ummihi khuyira bainakuma duk lokacin da yaro ya iya gane mahaifin shi da mahaifiyar shi to idan suka sami rabuwa tsakanin su kuma ana ja'in ja kan wa zai tafi da yaron to ya halatta a ba yaron da shi ka kuma ɗan shekara uku ma zai yi ya san mahaifin shi ya san mahaifin shi da za ka ajiye wasu maza in ya taho ya taho ya taho zai tsallake ashirin da ɗaya dukan na ashirin da ɗaya tsaya a wani shi ba mu shi to ga ɗan shekara uku maza ke ba shi zai ɗan gudu biyar shi da wani na kashe bakwai takwas goma ɗage cewa to ga mahaifinka ga mahaifinka zaɓi wanda kake so ka zauna da shi zaɓi wanda kake so ka koma gidan shi zaɓi wanda kake so ka rayu a ƙarƙashin shi duk wanda ya bi to shi shari'a ta ce a ban mashi ta malaki wallahu adam Allah madaukakin sarki shine masani cikin wayannan hukunce hukunci yana da kola yanayin lokaci sai da an ce kai da kazali ka sai hafi islami zai tashi kan matsalar to yanzu idan yaro da kai shekaru ta yi bai ya musulunta musulunci shi yayi kawai yaro da shekara uku ya zai ke ba zan musulunta a iya cewa a bashi ya kare girma bayan aka faɗa ko ka bari ya kare ka ko kuma dokokin kasa da ta ce ai bai kai shaka ba za ka kare yin ba to amma sai aka ce a jira kai shaka ba in bai kai bai mutu kuma ba a za kai matsala ita na yi wurin musulunta suka hana ni da haka wannan matsalar ita ce zai tattauna shi ma matsala ce da ke da alaƙa da shekaru na tamizi da gane abu daga dama ko iya bambanta kare daga akuya ko kuma saniya daga jaki في مدرسة أنت سيارة اللهم بأمرك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم